أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا متاش درسي نشاتكوس أتكن كراتمنا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك رحمة الله عليهما za mu tashi a yau 20 ga watan safar hijira ta 1441 19 ga watan goma shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi sabon babi a cikin kitabul mu'rab wal mabni shine ko kuma sabon fasali a cikin babin al mu'rab wal mabni shine fasalin al alam na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول الناظم رحمه الله العلم نعم العلم العلم wato haka dai muke cewa da hausa suna alami wato suna wanda yake ayyana wanda aka ambace shi aka sanya shi zamanto alama ga mutum domin shi al'alam kamar yadda shi muhiddin abdulhamid yake faɗa a tahqiqinsa yana zuwa da ma'anoni guda uku a lugha na zuwa da ma'anar dutse aljabal walahul jawari munsha'atu fil bahri kal a'lam al a'lam jam'u alam haka dalika kuma al alam bi ma'ana ar-raya tuta da ake kafawa shine ma yanzu zaka gani yawanci ma kasashe yanzu a larabcin zamani sun fi amfani da al'alam a maimakon arraya tare da cewa a da a tarihi an ba amfani da raya din shine ma aka samu jabalun raya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana kafa tutar fita yaki a wajen amma yanzu an fi amfani da al'alam to sai kuma ma'ana ta uku shine al'alama al'alama to la'alla an yi istiqaqin al'alam daga al'alama din ne al'alama saboda shi suna alami shine alamar wanda aka ambace shi da wannan suna domin ana faɗansa mai wannan sunan ne kawai zai jiyo na'am
ismun yu'ayyinu al-musamma mutlaqa علمه كجعفر وخرنقا نعم عل قرن وعدن ولاهق نعم وشبقم وهيلة وواشق نعم يجي اسم يؤين المسمى مطلقا علمه سونا يؤين المسمى وندي كي أين أبن أنبتر ناسا مطلقا wato ba tare da wani kaidi ba ai ba tare da wani kaidin cewa shi wannan wanda aka ambata shi ne mai magana ko shi ake zance da shi ko kuma ba da labarinsa ake yi to wannan sunan da yake ayyana wanda aka ambace shi da shi mutlakan ba tare da wani kaidi ba alamuhu shi ne alamun wannan suna ka ja'farin kamar ja'far nan ya ja'far mamnu min sarf amma saboda a wazanin baitin lidarura shi'riya sai mayar da shi masruf yace ja'farin wa khirniqa khirniqa shi kuma wa khirniqa wannan khirniq suna ne na mace daga cikin shu'ara'ul arab kamar yadda zai zo a cikin sharhin wa qaranin da qaran suna ne na kabila wa adanin suna ne na gari adan ta yaman wa lahiqin suna ne na wani doki da ya shahara a cikin larabawa da ake zancensa wa shadqamin da kuma shadqam shi kuma shadqam sunan wani raƙumi ne shi ma wa hailatin da haila sunan wata akuya ce wadda ita ma aka yi ta ba da labarinta wa washiq da kuma washiq suna ne na kare shi ma wanda aka yi ta ba da labarinsa a dan da Allah mu dan salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala to mu karanta sharhin ko na'am
العلم هو الاسم الذي يعين مسماه مطلقا العلم shine suna wanda yake ayyana abinda aka bashi sunan da shi mutlakan ba tare da wani kaidi ba ai bila qaidi takallum wato ba da kaidin cewa shine mai yin zance ba aw al-khitab ko kuma shi ake zance da shi aw al-ghaiba ko kuma shi ake bada labarinsa fal ismu to kaga al-ism jinsi ne yashmalu an-nakirata wal ma'na wanda zai hada an-nakira wal ma'rifa tunda dama shine ai suna ko suna imma ma'rifa wa imma nakira na'am wa yu'ayyinu musammahu in da aka ce yu'ayyinu musammahu wannan wato kaidi ne shi yasa ya kira shi faslu akhrada nakira da ya fitar da nakira tunda ita nakira a ba ta ayyana wanda a ba ta ayyana suna kowa zai iya daukansa na'am wa bila qaidin kuma faɗinsa da ya ce bila qaidin ba tare da qaidi ba akhrada baqiyat al ma'arif ya fitar da dukkan sauran sunaye da suke ma'arifa kal mudmar kamar al-mudmar ga damir fa innahu yu'ayyin musammahu bi Domin shi- takallum damir yana ayyana abin da aka ambaci a abin ambatonsa da qaidin at-takallum zance ka ana kamar ana kaga in kace ana kana nufin kai al-mutakallim ka an kace ana ismun yu'ayyinu musammahu bi qaidil takallum na'am aw al khitabi ko kuma al-khitab ka anta kamar anta aw al ghaiba ko kuma al-ghaiba ka huwa kama- ka- kamar ka ce huwa haka dalika idan haka dalika al- a- al-mawsulat Hmm? al-ismul mawsul shi ma yu'ayyinu musammahu amma da me bisila sai da sila Hmm? allazi qama allazi wannan shi yasa mahasu amma suke cewa kowane allazi da nasa amul dole sai da sila sannan zai ayyana shi Eh. haka dalika na ishara ko da ishara ko na ishara ishara shi kuma muƙayyad ne da a, shi- shi shi ma muƙayyad ne da a, da a, kusanci ko nesa an? ko a, abin- da, da kusanci ko nesa haza an, zalika haula'i ta ga duk akwai kaidi
thumma masala haka zalika almuhalla bi al shi kuma mu- muƙayyad ne shi ma da cewa a sanya masa a- a- a- alif da lam ta at-ta'rif na'am ثم مثل الشيخ بأعلام الأناسي وغيرهم sai nan sai malam ya yi misali da wato sunaye alami al'anasi na wato mutane wa gairihim da waninsu تنبيها domin ya yi tambihi ya faɗakar على أن مسميات الأعلام العقلاء شيء.
وغيرهم من المألوفات cewa a musammayatul a'lam waɗanda a- a- a- a- alamai waɗanda ake ba su suna al'uƙala wa gairuhum ya haɗa wato al'uƙala masu hankali ah, wa gairuhum da waninsu minal ma'alufat daga waɗanda suke an saba da su كجعفر فجعفر to kaga kamar ja'far اسم رجل sunan namiji sunan mutum ne to kaga wannan alam na aqil ne وخرنق wa khirniqu اسم امرأة shi kuma sunan mace ce من شع- من شعراء العرب daga cikin wato sha'iran larabawa من كتاب- من ش- من شعراء.
shawa'ir al-arab eh tunda jam'u sha'ira shawa'ir na'am وهي أخت طرفة ابن العبد ita ce yar uwar tarafa ibn al-abd li ummihi eh, li ummiyasi li ummiyat tarafa ce وقرن اسم قبيلة da kuma qaran ismu qabila eh, kamar yanda eh, kamar qabilar da waisul qarani yake daga cikin ta ko min min adanin thumma min min qaranin thumma min adan na'am وعدن اسم مكان adan kuma sunan gari ne
ولاهق اسم فرس an an san ai adan ko Ed- wanda suke ce ma ai adan haka suke ce mata har yanzu ma a a capital ɗin a yaman south yaman sunan gari ne na walahiqin lahiqun lahiqu ah, اسم فرس ismu faras sunan doki ne وشبقم shafqam kuma اسم جمل sunan wani wani raƙumi ne وهيلة haila kuma اسم شاة ismu sha sunan sha sunan ah, wata akuya ce وواشق da washiq اسم كلب sunan a, ka- a sunan wani kare ne Mm. kamar kuma abin nan a a sunan takobi akwai takubba waɗanda suke suka shahara da sunaye kamar zulfiqar ko zulfiqar na sayyidina ali kaga shi ma wannan alam ne na'am
وزما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا na'am wasman ata wa kunyatan wa laqaba to shi alam yana zuwa suna wato sunan mutum wa kunya yana zuwa kuma alkunya shine abinda ake ake ake bude shi da abu da ko ummu Hmm? wa laqaba kuma yana zuwa da laqabi shine abinda ya kunshi yabo ko zargi Hmm. wa akhiran dha ka jinkirta wannan shi laqabi in siwahu sahiba idan ya zamanto ya zo wato ah, idan waninsa in waninsa wato wanin suna din ya zamanto ya zo da shi ya zo tare da shi Ah, wato shine idan ka zo wajen tartibi to laƙabi shine zai zo da ƙarshe idan ya zamanto wato a ya haɗu tare da alkunya saboda haka sai ka ce a a a abu amr at-tawil sai ka za ka ce at-tawil abu amr ba na'am in ya haɗu da kunya duk da yake wannan suna yi mata istidraki suna cewa akiran da in siwaha sahiba amma dai za mu gani a cikin sharhin na'am yanqasimu al'alamu ila thalathati aqsam to shi al'alam dinnan suna al'alam a wajen larabawa yanqasimu ila thalathati aqsam ya kasu kashi uku wato nau'i uku ne kowannen su kuma alam ne ilasmin ya zuwa ga suna da kunya da laqab domin kowannen su yu'ayyinu musammahu mutlaqan ba tare da wani kaidi ba wal murad bil ismi huna abinda ake nufi da al'isim huna ma laysa bi kunyatin wala laqab to ba wai ana nufin suna wanda yake imma ma'rifa wa imma na kira ba da aka faɗa wanda yake kasimin fi'il da harf a abinda ake nufi abinda ba alkunya ba ba kuma lakabi ba sunan yanka kamar yadda hausa za su ce sunan yanka Eh, ka zaidin wa amri kamar ka ce zaid da amr wa bil kunyati abinda kuma ake nufi da alkunya ma kana fi awwalihi abun aw ummun wanda ya zamanto a farkonsa akwai abun a ummun ko ummu ka abi abdullahi ka abi abdullah wannan abu ne wanda yake larabawa suke da shi wato alkunya domin girmama mutum sai a yi masa alkunya wa ummil khair Mm, abi abdullah a- a- a- a- abi abdullah wanda yake wanda yake suna a- a- alkunya ne na wani wani ya shahara da alkunyarsa har alkunyar ta zo ta rufe sunan kamar abu huraira har alkunyar ta zo ta rufe sunan kamar abu salama ibn abdurrahman shi yasa ma waɗansu suke cewa ma shine ma sunan nasa abu salama ba saboda rashin ya har ya rufe sunan nasa na yanka an manta da shi har ma waɗansu suna cewa sunan shi alkunya shi ne sunan da abubakar eh abubakar shi ba za a ce sunansa ya rufe alkunya ba tunda sunansa ma'alum abdullahi ibn uthman za a iya sanya yayi za a iya sanya ma mutum suna da alkunya kamar yadda muke sanya mutane abubakar Da Ummu Salama.
da abubakar in an masa abubakar wasu- ya zama sunan yanka eh kamar kamar professor alaro da nake ce masa in ce in ce masa abu abubakar tunda abubakar din ɗansa ya zama to alkunya so in zan masa alkunya tunda ya saba ni yana ciyawan ce min abu ahmad sai in ce masa abu abubakar na'am wa bil laqabi laƙabi kuma ma ash'ara bi madhin abin da ya fada fa- wato abin da ya jiyar da a- a- wato ya sanar da yabo ka zainil abidin kamar zainul abidin zainul abidin haka ana cewa zainul abidin ka san wa ake nufi da shi Ali.
ali ibn al-husayn eh ali ibn al-husayn ibn ali ibn abi talib aw dhammin ko kuma abin da ya bayar da ma'anar wa- wato ya sanar da eh, wato zargi ka anfin naqa an fin naqa hancin taguwa na'am mutum ne kenan eh mutum ne a, kaga wannan ai zargi ne ake masa wato baya da kyau kenan gobe eh ba shi
wa ashara bi qawlihi wa akhiran dha kuma ya yi ishara da faɗinsa cewa wa akhiran za ya zuwa ƙarshen baitin ila anna al-laqaba idha sahiba al-isma cewa shi lakabi idan ya haɗu da suna wajaba ta'khiruhu to wajibi ne a jinkirta lakabi ka zaidun anfun naqa sai ka ce zaidun anfun naka ba za ka ce anfun naqati zaidun ba ولا يجوز تقديمه على الاسم baya halatta a jinkirta shi akan suna a a gabata shi a jin- a suna فلا تقول naka ba za ka أنف ce ناقة anfun naqati zaidun ba زيد إلا قليلا illa qalilan sai kaɗan ومنه قوله daga cikinsa akwai faɗin sha'ir بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسبا na'am ببطن الشريان يعوي هوله الذئب na'am bi anna dhalkalbi amran ka ba su labari cewa dhalkalb ma'abucin kare amr khairuhum hasaban wanda yake shine mafi alherin su a matsayi wato a, a- a- a- alhasab shine abinda ake kididdiga ma mutum na kyawawan abubuwa shine mai kaza shine mai kaza shine mai kaza wanda zai bashi matsayi a ciki bi batni shiryana shiryana ne ko ko sharyana شريان
haka suka aka yi dab dinsa إيه.
a cikin a cikin abin nan fa cikin sharhi mudafun ilaihi shirya bi batni shiryan to shiryan wannan yana bukatan bil fathi ko yawa a cikin almujamul wasit to kaga wannan zai zai fi bi batni shi ni ma dai da haka na haddace shi shiryan din kai kace a cikin mujamul wasit wato yana batnu shiryan a wato mahalli ne suna ne batnu shari'an shari'an din wuri ne batnu hu kuma zai shi ma dai zai iya zamantowa suna din asali wato batnu shari'an din zai zamanto wadi ne to yana cikin wannan wadin na shari'an amma sai ya zamanto batnu shari'an ya zamanto suna ne a a bismillah yawa Allah wannan nan a yanda ya yi eh an da ya zabi wannan na abin da mm yake yake zalkalbi mm kuma yake kairahu mm so
zai iya cewa zai iya zama ɗaya kalbi zai iya zama ta khairahum zai iya zama ta khairuhum
kairahu khairahum kaga zai zama to ala na'at tunda zal kalbi din mansub ne to so saboda haka sai ya zama to na'atin amr khairahum ya kairahu khairuhum kuma huwa khairuhum khairuhum hasaban khabar in annaki
a'a ai khabar din anna din bi batni sharyana shine eh ai yana nan a batnu sharyan ya awi haulahu dhi'bu kura tana kuka a kewansa wato an kashe shi ya faɗi ya mutu ya zamanto cewar wato yana cikin dawa kura tana kuka za ta cinye shi ya zama mushi wato a sanar da kabilarsa ablig hudhailan wa ablig man yab- man yuballighuhum anni hadithan wa ba'd alqawli takdhibu bi anna dhal kalbi amran khairuhum nasab hasaba bi batni sharyana ya'wi hawlahu dhi'bu na'am to shahid anan menene shahid din a wannan baitin dhal kalbi amran menene yayi ya kaddamar da allaqab dai a kan al'isim na'am to haza qalil ka gani wa zahiru kalam الشاهد فيه قوله ذا الكلب امرا حيث قدم قدم قدمت اللقب وهو قول قدمت لا- اللقب وهو قولها ذا الكلب على الاسم وهو قولها امرا والقياس ان يكون الاسم مقدما على اللقب ولو جاءت بالكلام على ما يقتضيه القياس لقالت بان امرا ذا الكلب نعم معنى كمان يجي تشكيل القرآن مم.
ما المسيح عيسى المسيح عيسى
ما المسيح ابن ما المسيح عيسى ابن مريم الا رسول ما المسيح ابن مريم دي ما المسيح ابن مريم إيه. إيه. ما المسيح ابن مريم الا رسول aida akwai da ya zo da wannan aida tun shi za a kawo misali kaga ba za a ce ma ba za a kawo ma wannan ka'idar ba ibn maryam wani laqab ne na'am laqab ne a almasih Eh, almasih laqab ne to ibn maryam ne ibnu maryam ku suna ne ba to a'a to amma a- eh alkunya ce eh alkunya ce eh alkunya ce ijtima'ul kunya kenan anan wani da wallakab alkunya wallakab وظاهر كلام المصنف abinda yake zahirin zancen malam أنه يجب تأخير اللقب إذا صحب سواه cewa wajibi ne a jinkirtar da lakabi idan ya haɗu da sa abinda yake ba shi ba ويدخل تحت قوله سواه to ya- a- a- a- abinda yake shiga ƙarƙashin faɗinsa siwahu abinda ba shi lakabin ba الاسم والكنية al'ismu wal kunya duk za su shiga ciki ko ba haka ba shine siwa ɗin ko tunda dama su uku ne
وهو إنما يجب تأخيره مع الاسم amma ka'idar shine cewa shi lakabi ana wajibi ne a jinkirta shi ma'al ism tare da suna
فأما مع الكنية amma tare da alkunya فأنت بالخيار to kana da zaɓi بين أن تقدم الكنية على اللقب tsakanin ka kaddamar da alkunya a kan laƙab فتقول sai ka ce أبو عبد الله abu abdullahi zainul abidin ka gani ka kaddamar da alkunya ala allaqab na'am وبين أن تقدم اللقب على da الكنية kuma tsakanin ka kaddamar da laƙabi alan akan alkunya فتقول Mm, sai ka ce زين العابدين أبو عبد الله zainul abidina abu abdullah Mm, ka gani ka kaddamar da a wato allaqab alal kunya to shine kamar man masihu ibn maryama din kenan na'am ويوجد في بعض النسخ badala qawlihi ana ana samu a cikin waɗansu wato kwafi na wannan littafi alfiya ta ibn malik maimakon faɗinsa wa akhiran dha in siwahu sahiba wa akhiran za in siwahu sahiba maimakon wannan sai aka ce wa zaj'al akhiran in in idasman sahiba wa zaj'al akhiran idasman sahiba wannan ai allaqab din ij'al akhiran ka sanya shi a ƙarshe idasman sahiba idan ya haɗu da suna wa huwa ahsan minhu wannan shine yafi a wannan baitin in haka ne wannan nusar yafi li salamatihi saboda kubutarsa mimma warada ala hadha daga abin da aka kawo shi na istidraki akan wannan fa innahu nassun fi annahu innama yajibu ta'khiru al-laqabi idha sahiba al-ism domin wannan nassi ne cewa yana ji- yana wa- a- a- a- a- jinkirta lakabi yana wajaba ne kadai idan sahibal ism idan ya hadu da wato suna wa mafhumuhu mafhuminsa abinda ake fahimta daga wannan annahu la yajibu dhalika ma'a al-kunya cewa wannan baya wajaba tare da alkunya wa huwa kadhalik kuma al'amur haka yake Kamar ka'idar haka.
kamar yadda ya gabata walau qala don haka da ma cewa yayi وأخيرا ذا إن سواها صهبا wa akhiran za in siwaha sahiba ka jinkirtar da wannan shine allaqab in siwaha idan wani alkunya idan i- i- i- i- wato in sahiba siwaha idan ya hadu da wani alkunya waninta kaga ha ya koma ya zuwa ga alkunya tunda ita ce kadai mu'annas saboda haka kaga am- wanne ne wanda yake siwaha siwal alkunya kaga ai isim ne al-isim ne inda kana magana ne akan al-laqab saboda haka siwa alkunya shine al-isim na'am لما ورد عليه شيء da babu abin da za a ce masa إذ يسير التقديم domin sai takdirin maganar ta zamanto وأخير اللقب ka jinkirta laqabi إذا صهب سوى الكنية idan ya hadu da abin da ba alkunya ba هو الاسم shine al-isim وكأنه to قال sai ya zamanto tamkar ya ce ne وأخير اللقب idan sahibal isim ka jinkirta lakabi idan ya hadu da al'isim suna Na'am. an fahimci ka'idar ko saboda haka a tartibin idan mutum zai faɗe su a, ya faɗi ka'idar haduwar suna da allakab ka'idar shine menene ka'idar wannan idan suna ya hadu da allakab a gabatar da suna a jinkirta lakabi ko sura ta biyu lakabi ya hadu da alkunya shi wannan menene ka'idar anta bil khiyar eh anta bil khiyar ko kace abu abdullahi zainul abidin ko zainul abidin abu abdullah to wace sura ce ta saura lakabi da lakabi da suna mun yi lakabi suna da alkunya suna da alkunya eh to shi menene ka'idarsa eh na'am alkunya da soma zuwa sai kuma suna na'am ban ji ba akwai khiyar abu abdullah muhammad ibn ismail ko ka ce muhammad ibn ismail abu abdullah Mm, anta bil khiyar to menene dalili
a littattafai haka muke gani
تقليدا
menene dalili shi muhiddin Abdul Mah- abdulhamid bai taimaka mana ba ina wannan biya usalik awdahul masalik yace wa yu'akhiru al-laqab anil ism laqabi ana jinkirta shi akan suna ka zainul abidin wa rubbama yuqaddam ka qawlihi ana ibn muzai ana ibn muzai mu- ana ana ibn muzaiqiya amrin wa jaddi abuhu mundhirun ma'us samai na'am ana ibn muzaiqiya amrin ka gani Ah, akhara ah, wa wa rubbama yuqaddam ibn muzaiqiya to yace wala tartiba bainal kunyati wa ghayriha shine ka'ida alkunya da waninta wanda ya hada alkunya ma al-ism wal kunya ma al-laqab babu tartib ka kauli aqsama billahi abu hafsin umar aqsama billahi abu hafsin umar kaga ha kaddamar da alkunya ala al-ism wa qala hassan hassan wa mahtazza arshullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li sa'adin abi amri a kaddamar da suna sa'adin abi amri wa mahtazza arshullahi min ajli halikin sami'na bihi illa li sa'adin abi am illa li sa'adin abi amri saboda haka a ka'idar dai kawai akan allaqab ne ma al-ish ma al-ism amma dukkan da sauran babu ka'ida na'am dangane da allakar da isa na'am dangane da allakar da isa mm kamar ta ce a wanda yake kamar a fara gabatar da tasirin tasirin lakar ke shi ne zai zama to wannan shine ka'ida yajibu ta'khirul laqab yajibu ta'khirul laqab wannan mu- a- a- yajibu ta'khirul laqab ma al-ism in tare da suna ne in tare da suna ne na'am shari wanda ne ashar ke kamar yadda ya zo cikin alkur'an cikin suratul nisa innamal masih marisa
innamal ya masih fara zuwa isa innamal masih marisa
رسول الله وكلمة إيه، إنما المسيح ابن- إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم إنما المسيح عيسى بن مريم to ai shi din ne kaga za a dauka akan cewa wannan shahid ne akan a, kamar yanda yake ci- kamar yanda yace din ne bi anna zarkar bi amran Mm. Mm. aka kaddamar da a, al-laqab ala al-ism hada qalil a, ba za a ce shuzuz ba sai dai a ce qalil Mm, saboda ya zo a alkur'ani in kuma kuna so ne mu duba ina abu hayyan Lajo, Lajo, wai me za ka je dariya?
wata wata wata sura Suratun Nisa. Eh, ai wai dan dan kar kar mu dauki abin da wahami. Mu ji abin da suka ce. In san kana san in kana san ka ji in kana san ka ji an yi daidai da Arabiya ta Alkur'ani to ka nemi abu tafsirin Abu Hayyan. Al-Bahrul Muhit ba? Shi tahassusin sa kenan. Na'am?
kamar lauya ne akan gurin lauya ce lauya shi ne wanda ya san inda zai samu rolin yadda zai findin Eh, haka ne.
shi ne abin da yake cewa ya wanda ke san inda za a samu
nan kawai kira'a ya kawo inna mal masihu isa ibn maryama rasulullah wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu qara'a jafar ibn muhammad inna mal masihu ala wazni as-sikit وقد وتقدم شرح كلمة شرح الكلمة في بكلمة منه اسمه المسيح ومعناها ألقاها إلى مريم شو بتيما كامنا بقى كو إعراب القرآن مفاتيح الغيب آه آه الرازي gara ma ibn atiya watakila gashi nan al-muharrar al-wajiz gashi nan budadden yawa eh Mm.
sai ba ba wuri da aka faɗa hakan ba ko banda nan kuma ina ayar da ka jawo innamal masihu isa ibn maryama rasulullahi eh ita ce ayi ta suratul nisa'i to din akwai wancan wannan inda aka ce annabi abu haya zai gaskanta da kalimacin min ismuhul Masihu wa musaddiqan bi kalimatin min ismuhul masihu isa ibn maryama isa bin maryam اسمه المسيح to to ko masihu din ba lakabi bane na'am wata sunan ne ma na'am ba badal bane a ai badal ma- matsayinsa ne a irab amma a wajen a at-ta'rif wa tankir menene shi a zatinsa alkunya ne ko suna ne ko laƙa- ko laƙabi ka fahimta amma ai dama idan suna ya haɗu da laƙab to ya ake irabin laƙab ɗin za ka iya irabinsa atfu bayan ko albadal eh? shi ne wanda yake munan ibn aqil bai kawo shi ba amma shi ibn hish ok ya kawo shi ko eh eh haka ne haka ne ahsant na'am wani sha bai kawo ba
ai an ba da hanta shikenan eh to mu je amma dan dai kanta za a zama eh amma duk da haka dai gaskiya ni dai zan so mu ji masu irabil qur'an mai suka ce akan wannan amma dai wannan dai shi din ne dai tunda ya sun sun riga sun ce akwai shi sai dai qalilun to ka gani az-zajjaj shi cewa yi sammallahu azza wa jalla isa al-masih wa sammahu isa saboda haka duk ba laqabi ba laqabi Mm. eh ismuhu ai ka- gaskiya ne ahsant ahsant sidi إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم رسول الله آه، اسمه مسيح عيسى بن مريم مم. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين سو ذاك سوناني بالك أيوبني كيف جفا ما داجي مصطفى
na manci na na karanta ne bayanin da shi sa ban kawo ba, na san za ta bi hujja مم.
amma tabbas na ga abin da na karanta shi ne yana da khiyar مم.
idan ya zo da irin wannan lakabi da suna saboda haka ana da khiyar ko dai ya zama to an yi takaddimin shi lakab ko kuma ya ta'khiri sai aka ba da misali da shi man masai na manta gaskiya ce sai مم. to haka shi ya dauki almasih wanda duk ya faɗi wannan ya faɗi ya dauki almasih laqab ne kenan yake cewa kuma wannan shine abin da jumhur suka taba sabari yake cewa khilaf ibn malik isa na tuna mun tuna khilafan ibn malik
mazan da insha Allah to wannan kaga aidi ya gina shi ne akan me eh amma an ka dauke shi kan cewa laqab ne to kaga kenan ka ce abinda qur'ani yazo da shi abin wanda yake qalil a lugar larabci wanda ke kuma wannan fihi ma fi tunda shi alqur'ani Allah ya kira shi arabi saboda haka abin da ke cikin sa shine larabci na haka ba zai yi laraba su sawo ka'ida da ta saba alqur'ani ba so inda har ya zama to kan cewa almasih din laqab ne to wannan ka'ida za ta zama to akwai iskali a kansa
a da haka saboda a tsare wannan ƙa'idar sai sai mu ɗauke shi a suna
akwai akwai babu sharhin ashmuni ko ahsan ah, ka gani bi batni sharyana wa shiryana bi kasri shin al mu'jama wa fathiha saboda haka al wajhan sun zo haka ashmuni yace na'am mawdi'un dufina fihi amr wa sharyan shajarun yuttakhadhu minhu al qisi qawluhu fil aghlab ah, wajen ta'khir ce yace ihtiraz اعتراض أنه زين الع- زين العابدين فلو ق- فلو قدم لأوهم يؤخذ منه أنه إذا انتفى ذلك الإيهام لاشتهار المسمى باللقب جاز تقديمه ها؟ هو هو كذلك كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم
ta mutu a sauri لاشتهار المسمى باللقب saboda haka kaga wannan ba- a, ya fita daga ciki an ba mu al-laqab matsayin al-ism saboda ash-shuhra amma ya tabbata laqab din ne. amma ishtiharil musamma bil laqab sai ya fita daga cikin ka'ida Eh, hashiyatu sabban ala Allah shmuni Eh,
kuma ai sai kafin kafin a kore ya sai an yi istikra tam Eh.
sha alƙur'ani kwata-kwata Eh.
wata zo Eh.
bane da shi Ƙwarai.
sha sha da liberty shoes babu istikra tam akan wannan eh arabi ne amma ai shi ma sha ni ma arabi ne shi yasa yace wa qad nadura taqdimuhu fi qawlihi adam ibn muzayyi muzayqiya amrin wa jaddi abuhu mundiru ma'us samai فلو قدم لا يؤخذ منه أنه إذا انتفى ذلك الإيهام مم؟ آه، عفوا abin da yasa suke cewa nan ya kawo dalilin da yasa ake kaddamar yake cewa ah, ana kaddamar da ah, falau quddima laqab la awhama iradatu la awhama iradata iradata musammahu al-awwal Hmm? sai a ɗauki kan cewa tunda lakab yawanci manqul ne ko daga wani abu to idan aka kaddamar da shi alal ism sai a ɗauka kan cewa al musamma al awwal shi ake nufi shi yasa sai ya ce wa zalika ma'munun bi ta'khirihi amma aka jinkirta shi babu wannan labs din Hmm? tunda an ɗau- an san cewa ya zo ne ya zama a matsayin sifar sana wannan suna al ismul awwal to sai ya ce آه، فلو قدم يؤخذ منه أنه إذا انتفى ذلك الإيهام لاشتهار المسمى باللقب جاز تقديمه مم. وهو كذلك كما في قوله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم أفاده ياسر نعم وانا حاشية الصبان على الأشموني على شرح الأشموني amma abin da alhaji hamza yake faɗi na cewa ko da yawwa Na'am.
na cewa ko da na ko da nadir a ce magana nadir ce ko a ce shazira kuma zai iya yiwa a sami shi alƙur'ani آه.
ya ce a alkurani ba zai zo da shaz ba sai dai ya zamanto ita ka'ida ita ce za ta za ta fita daga cikin shuzu amma alkurani ba zai zo da shaz ba
nadir ɗin za a iya samun kai na'am nadir a ce abu nadir ya ba za a iya samun shi wani a cikin alkurani to ta yaya zai zamanto nadir wannan ai ba nadir bane ai wannan ya zo a cikin alkur'ani amma ai bai zo ala a- a- a- ai bai bai saba ka'idar ba shi yasa yake cewa إذا إذا اشتهر اللقب إذا اشتهر اللقب حتى صار مثل الاسم فلا لبس saboda haka ya juzu takdimu ya juzu takdimu don haka ya fita daga cikin ka'idar eh ya fa huwa kal ism ya zama to kamar suna ne eh abin da yake na bayan da wani abu na'am kina abin da yake na da gida an da ma'aikata na shi ne hukumu ban gane ba musa ba Mm.
idan an ce misali kalifin Mm.
kenan hukumu shi ne kalifin ba wai samun sa din eh wuquhu shine qalil to amma yanzu abinda yake zai zama to qalil a ce kuma alqur- a a ce kuma alqur'ani yazo da wannan lugar ai ba zai zama to qalil ba ni dai ni argument ina kenan tunda alqur'ani arabiya ce Qur'ani ya yi inkari ga waɗanda suke gwanaye a wurin arabiya kan cewa su to da ka kaga ba zai zo da abu wanda yake bako wanda yake laraba za su ce a mu ba ma faɗan wannan ba kuma ba kuma wanda ya nuna suna ne shi kuma mutu kamar hujjar da ya nuna ga wannan a, wanda suka ce wasu eh ba gashi ba wannan a a a wannan az-zajjaj a cikin irabil qur'an ya ce sammallah sammahu al-masih wa sammahu isa kuma gashi al-aya ta ce inna allaha inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al-masih isa ibn maryam kaga ta haka abu uku aka faɗa a ciki eh kuma su ukun nan a abu biyu dai za a ce almasih suna isa ibnu maryam isa ibnu maryam a ibnu maryam ai ba a ibnu maryam eh, eh, ibnu maryam ai nasaba ce nasab ne ai isa ibnu maryam Eh, shine suna kunya aka ta daga ce abu kaza ko ibn kaza ba shi ne ba shi ne ake kira kunya ba a to ai wannan an faɗe shi ne kawai ibnu kaza a ka'ida ba Eh.
kamar yadda muka ta za a biya a a- za a yi eh, eh shine wannan kunya ce amma wannan ai ba a faɗe a'a yanzu aka ce umar ibn al-khattab sai a ce kawai ibn al-khattab kunya ce yawwa shi ne abin da zai nan kuma ga take
Eh, in aka ce umar ibn al-khattab ta ce ibn al-khattab kunya ce Eh?
alkunyar ma a yi um ne ko abu a'a alkunya um da ab da ibn da akh da ukht kaga ganshi ai a cikin a cikin a cikin ashmuni ya kawo shi har ibn eh a cikin ashmuni ai ya kawo shi qawluhu kaga yace al-awwal a qawluhu bi abin wa ummin aw ibnin aw bintin aw akhin aw ukhtin aw ammin aw ammatin aw khalin aw khalatin kama dhakarahu sam
saboda ka ibn khattab duka ya hada a an kace Umar ibn al-Khattab wannan ba alkunya bace tamamun tamamun sunansa ne nasaba nisba nasabarsa ce Mm, amma in a'a idan da za a ce inda za a ce yabna maryam yabna maryam yabna al-Khattab wannan zai iya zamantowa alkunya shi ma a a- amma haga dai shi ashmuni abinda ya ce au ata kunyatan wa hiya ma sadara bi a- ma- ma sadara bi abin au ummin ka abi bakrin wa ummi hani to shine qauluhu bi abin wa ummin shi kuma as-sabban ya kara masa da cewa ayubnin au bintin au akhin au uktin au ammin au ammatin ila akhirih amin to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik